نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله يقول الباري سبحانه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يدكم به إن الله كان سميعا بصيرا مما لا شك فيه عباد الله أن الأمانة خلق جلي من أكلاك الإسلام وأساس من أساسه فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال عباد الله الأمانة العظمى وهي الدين والتمسك به قال الله تعالى إن أردنا إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الأمانة تؤم جميع وظائف الدين وتبليغه للناس بسبب ذلك عباد الله فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمناء أمناء الله على وحي قال لمصطفى صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوا بي وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وكذلك كل ما جاء بعده من الصحابة والعلماء والدعاة فهم أمناء في تبليغ هذا الدين بغير تفريط ولا إفراط الأمانة الثانية عباد الله كلما أعطاك الله من نعمة فهي أمانة لديك يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد منك المؤتمن وهو الله جل وعلا فالبصر أمانة والسمع أمانة واليد أمانة هكذا الرجل أمانة واللسان أمانة والمال أمانة فلا ينفقها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الأمانة الثالثة عباد الله العرض أمانة فيجب أن تحفظ عرضك فلا تضيعه فتحفظ نفسك من الفاحشة من الوقوع فيها الأمانة الرابعة الولد كلما تات سلطانك أمانة فحفظه أمانة ورعايته أمانة وتربيته على دين الإسلام أمانة الأمانة الخامسة عباد الله الأمل الذي توكل به أمانة وترضيه خيانة فأن أبا هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قال وكيف وكيف إذاعتها يا رسول الله قال إذا أسن الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة عباد الله وروي عن أنس رضي الله عنه قال ما كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لا دين لمن لا أمانة له لا دين لمن لا أمانة له ولا إيمان لمن لا أحد له أخرجه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله أني وأليه فقال له إنك لضعيف وإنها لأمانة فإنها تأتي يوم القيامة ندامة وكسارة الأمانة السادسة عباد الله السر أمانة وإفشائه خيانة ولو حصل بينك وبين صاحبك خصام فلا فلا يدفعك فهذا لا يدفعك إلى إفشاء سره فهذا من دناء الطبيعة طبيعة النفوس قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهي أمانة الأمانة السابعة عباد الله الودائع أمانة فيجب المحافظة عليها ثم أداءها كما كانت يقول الباري سبحانه إن الله يأمركم أن تودوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من القرآن والذكر الحكيم أقول ما قاله إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمني من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna yaba masa muna roƙonsa shi Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga shirin kawo mu ya mana katanga karfe daga munanan ayyuka hakika ya in wana cikin addinin Allah duk wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka shirye da mu haka nan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da zai mai shirye da zai shirye da shi ba bayan wannan ya uwa mu sani cewa babu zance mafi gaskiya fiye da alqur'ani mai girma babu shiriya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama masaniya yan uwana cikin addinin Allah babu shari fiye da abin da haƙa shi cikin addini wanda ya zama bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zuwa gidan wuta Allah ya tsare bayan nan yayin uwa ina yi wa kaina da ko wasici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya Allah madaukakin sarki ya fara wannan wasici da kansa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa na yi wasici gare ku da wanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan bin dokokin Allah da lazimtar umarin Allah subhanahu ta'ala bayan wannan yayin uwa fuskoski masu albarka masu annashuwa Allah mai girma da buwaya iya faɗa cikin alkur'ani mai girma ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yake cewa inna Allah ya'murukum an tudul amanati ila ahliha haƙiƙa Allah madaukakin sarki iya umartar ku kuma da amanoni zuwa ga ahalinta wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci wa mutane ku yi hukunci da adalci Allah iya maraba iya maraba lale iya madalla da abin da yake muku wa'azi da shi shine alqur'ani mai girma hakika Allah madaukakin sarki sami an basira Allah mai ji ne ko mai gani ne abul fida ibn kathir mai tafsiri Allah ya masa rahama ke cewa innaha amma li jami'i al-amanatul wajiba ita wannan aya tana yin bayani gamammiyar aya ce kan dukkan wata amana da ta zama wajibi a kanka a matsayinka na musulmi babu shakka ya bayin Allah amana wani hali ne mai cike da albarka daga cikin halayya na addinin musulunci kuma wani ginshiki ne daga cikin ginshiken da musulunci yake alfahari da shi ita amana wajiba ce daga Allah madaukakin sarki wajiba ce mai girma hamala hal insan wanda dan adam mutum ya dauki wannan amana bayan sammai da ƙasai da duwatsu sun nuna gajiya su a gaban Allah subhanahu wataala masaniya yan uwa amana mafi girma a gare ka a matsayin ka na musulmi shine addinin Allah madaukakin sarki da kuma riko da shi a koda yaushe domin Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin alkur'ani mai girma cewa mun bujirar da amana kan sammai da ƙasai da duwatsu sai suka gajiya wa Allah suka kai korafinsu da gajiyawarsu na cewa ba za su iya ɗauka ba sai ɗan adam ya ɗauki wannan amana Allah madaukakin sarki yake cewa innahu kana zaluman jahula haƙiƙa Allah dan adam ya kasance zalum mai yawan zaluntar kansa jahulan mai yawan jahiltar matsayin shari'a a gaban Allah madaukakin sarki Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ga wannan aya yake cewa ita wannan aya ta ummu jami'a waza'ifid din ita wannan aya ta kumshi dukkan wata shiga da fita cikin addinin Allah wa tablighihi lin-nas da isar da addinin Allah zuwa ga mutane ba saboda haka yayin uwa annabawan Allah gaba ɗayansu amintattu ne amintattun Allah ne bisa wahayin da ya musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin ba za ku amince da ni ba ba za ku aminta da abin da na zo muku da shi ba bayan wanda yake sama ya aminta da ni ya atini kabaru saba ya atini kabaru sama sabahan wa masa labarai na wahayi suna zuwa gare ni daga sama safiya da marece haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ya uwa dukkan wanda suka zo bayan annabin Allah daga sahabbai da malamai da masu da'awa zuwa ga addinin Allah dukkaninsu amintattu ne fita baligi hada din wajen isar da wannan addini inda bai je ba ba tare da wuce gona da iri ba ba tare kuma da takaitawa ba amana ta biya bayan Allah dukkan abin da Allah ya baka ya mai ni'ima da shi wannan al'amari amana ne gare ka wajibi ne ka kiyaye shi ka yi aiki da shi irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya so gani da Allah ya baka amana ne domin Allah madaukakin sarki yana cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kullu ulaika anhu kana mas'ula cewa da ji da gani da zuciya dukkaninsu Allah zai tambaya kansu a gobe alkiyama saboda ka gani amana ne kana kalli abin da Allah ya haramta domin Allah madaukakin sarki yana cewa ya alamu khawailatal ayuni ma tukfi sudur hakika Allah madaukakin sarki ya san ido mai ha'inci mai ganin abin da Allah ya haramta masa kuma Allah ya san abin da kiraza suka ɓoye a sam amana ji amana ne me za ka ji me zai je kunnanka wannan amana ce wajiba mu kula da ita kar ka ji kaɗe-kaɗe kar ka ji irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wata rana abdullahi dan umar Allah ƙara da shi suna tafiya da shi da wani bararren bawa nasa sun je jeji sai suka ji wani irin masu kiwo cikin jeji iya hura sarewa sai abdullahi dan umar ya sanya hannunsa cikin kunnuwa ya toshe kunnansa in sun yi tafiya sun yi tafiya sai ya tambaye wannan bawa nasa shin kana jin wannan sarewar sai ce e ina ji ya maulaya suka yi tafiya mai tsawo shin kana jin busan nan sai ce e ina ji da suka yi tafiya suka ƙara nisa da ya tambaye shi ya ce a yanzu ba na ji sai abdullahi dan umar ya zare hannuwansa daga cikin kunnuwansa domin kada ya amfani da jinsa wajen jin abin da Allah ya haramta ya ci amana jinsa ya kasa kare kansa gobe a gaban Allah maɗaukakin sarki to ina da yan uwa yanzu da yawa wanda kiɗa a cikin mota kiɗa a cikin ɗaki kiɗa har a wasu daga cikin masallatai ana yin kiɗa da badujala da ganguna a sanya kiɗa a cikin wayoyi amsa amona kiɗa iya tahi a cikin masallaci kana ji kana jiyar da al'ummar musulmai to mu sani wannan cin amana addinin Allah ne kuma cin amana jin da Allah madaukakin sarki ya baka ne ka sani sai Allah madaukakin sarki ya ma tambaya idan ka ci amana jin da Allah madaukakin sarki ya baka mu sani ayin uwa aliyadu amana hannu da Allah ya baka kai kamu da shi kai riko da shi kai rubutu da shi wannan amana ne kada ka rubuta abin da zai hayanci al'umma kada ka daga hannunka ka zalunce wani kada ka dau hannunka kai shi inda Allah madaukakin sarki bai so ba in ka ci amana hannunka sai ka kare kanka a gaban Allah gobe alkiyama idan ka kasa kare kanka to Allah zai ba hukuma wajen cin amana hannunka da kai haka zai rijilu amana haka nan kafarka da Allah ya baka amana ce kada ka taka kafarka ka je inda Allah ya haramta kada kai amfani da kafarka ka je gunda Allah ke fihi da shi idan kai wannan ka ci amana takunka ka ci amana sawayenka kuma a gaban Allah madaukakin sarki sai ka kare kanka idan ka kasa kare kanka Allah zai ma hukuma haka zan lisanu amana haka nan harshe amana ne me zaka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani ga Allah yayi imani gobe alkiyama za ta tsaya ya faɗa alkhairi in zai yi magana ko yi shiru manzon Allah ya sanya mana linzami wajen yadda zamu ke ta'ammuli da harasan mu wajen kada mu zagi wani kada mu ci mutuncin wani kada mu yi gulma kada mu yi zancen da ba shi kenan ba kada mu yi kazafi duka wannan haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta wannan duka suna cikin afatul lisan mi kokarin kiyaye harasunan mu ya bayin Allah wal malu amana hakanan dukiyar da Allah ya baka amana ce kada ka ciyar da ita ko kai amfani da ita face sai inda Allah madaukakin sarki ya amince domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ita dukiya a gaban Allah tana tambaye guda biyu min aina tasaba wa fima anfaqa ta ina dukiyar ta shigo kuma ita ta fita inda ta shigo sai Allah ya tambaya ka ya aka ta shigo ɗaya bayan ɗaya aka ka tara inda ta fita ya aka ta fita ɗaya bayan ɗaya sai ka yi wa Allah madaukakin sarki bayani ya aka yi dukiyanka ta fita yan uwa mu sani cewa a amana ta uku cewa al'irtu amana mutunci da Allah ya ma amana ne fejiu an ta faza irdika wajibi ne a matsayin ka na musulmi ahlus sunna ka kiyaye mutuncinka fala tudayyau kar kai abin da mutuncinka zai zube duk inda ka san gune na zub da mutunci kada ya kokarin ka jefa kanka a wannan gun ka kiyaye kanka ya dan uwa daga alfahasha kada ka tsandima cikinta alfahasha ta zahiri ko ta baɗini gunda akwai zargin shari'a a gun ka yi kokarin kame mutuncin kanka ya dan uwa musulmi amana ta hudu mu sani da da Allah ya baka ko dukkan wanda yake karkashin shi ikon ka amana ne ka yi kokarin kiyaye shi da kula da shi da tarbiyyantar da shi da ilmantar da shi wannan amana har kan malaman makaranta dukkan yaron da aka kawo ma amana ne gare ka dukkan yaron da aka kama ko yarinyar da aka kai ma wannan tana cikin amana wanda in ka tozartar da ita sai ka amsa kwairi gobe a gaban Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace amana ta biyar al'amalu amana dukkan aikin da aka dauke ka aka wakilta ka kan wannan aiki ya zamto shine hanyar cin abincinka aiki ne na gwamnati ko aiki ne na kamfani ko aiki ne wanda za ka yi a biya ka ko kodago ne to dukkaninsu wannan amana ne wata zai iya kiyana tozartar da wannan aikin ha'inci ne kuma Allah na cewa inna Allah lahibul kha'inin Allah baya son ha'inai masu munafinci masu cin amana ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya kuma su imani kada ku ci amanan Allah kada ku ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan zai sa ku ci amanan junanku da juna kuna masu sani mu sani mu kiyaye amanoni ya ƴan uwa cewa aiki da ka dauke ka amana ne tozartar da shi kuma ha'inci ne ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ko ana supervision naka ko ba a yi kai kokarin kiyaye amanar da aka danka ma a hannunka wannan shine mutuncinka a matsayin ka na musulmi kuma wannan shine zai Allah zai kwarara albarka cikin abin da kake samu a karkashin wannan aiki abu hurairah Allah kara masa da yake cewa wani bawan Allah ya zo ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaushe ne alkiyama ya rasulullah manzon Allah ya shiru kaman bai ji shi ba ya sake dawowa yake cewa ya rasulullah yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai dai tambayi a manzan Allah sau uku sai manzan Allah ke cewa iza zayyatil amana fantaziru sa'a idan lokacin da yayi ana wulakantar da amanoni ɗa ya ci amana mahaifi mahaifi ya ci amana ɗa yaro ya ha'inci uban gidansa uban gida ya ha'inci yaronsa mace ta ha'inci miji hakanan miji ya ha'inci matarsa shugaba ko jagora ya ha'inci mabiyansa hakanan mabiyansa ha'inci jagoransu duk lokacin da aka yi bayyana a cikin musulmai to manzon Allah ce fantaziru sa'a ku saurari alkiyama tana nan dab da zuwa wannan mutum yake cewa wa kaifa ida'atuha ya rasulullah ya ne ne wulakantar da amana yake imana fassara mu gane ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza usrida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a idan aka jingina al'amari gun wanda bai cancance shi ba nan ma ku dakata alkiyama tana dab da zuwa idan aiki za a dauka a yi sikirinin a yi intabiyu a dace a tabbatar cewa wanda aka jawo aka bashi wani amana zai iya yi kada najeriyanci ya shigo ciki kada waye sani waye sanka ya shigo cikin amanar al'umma abin da ya kai kamar harkar koyarwa harkar likitanci harkar wata amana ta al'umma kada mu sake son rai ko son zuciya ya shigo ciki wanda bai cancanta ba wanda bai dace ba a ɗauko shi a bashi amanar musulmai wannan cin amana ne kuma iya ɗaya daga cikin alamun tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas an Malik Allah ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafiya yawan kutuba da yake mana sai na cewa la dina liman la amanata la wala imana liman la ahadala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu addini ga wanda ba shi da amana duk wanda ba shi da addini kai duk wanda ba shi da amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi da addini haka nan wala imani liman la ahadala dukkan mutumin da bashi da alƙawari shi kuma bashi da imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana abazar al-ghifari Allah kare da shi yake cewa ya rasulullah ina so ni ma a shugabantar da ni ina so a bani wani wani jagoranci ina so a shugabantar da ni ya rasulullah manzon Allah ya sa hannunsa mai albarka ya dafa kafada abazar yake cewa innaka la da'if ya abazar kana da rauni kana da rauni jagoranci bai cancance ka ba wa inna hala amana abinda kake nema a baka amana ce fa innaha ta'ti yawmal qiyamati damatun wa khasara idan amana aka danka ma ita hannunka matukar baka kiyaye ta ba gobe alkiyama za ta koma na dama da hasara Allah ya tsare mu sani ya uwa amana ta shida sirru amana ne wani bawon Allah ya zo ya ga masu surunsa ku tattauna da shi akan matsalar gidansa matsalar kasuwarsa matsalar gun aikinsa matsalar kazaɗinsa to wannan magana da kuka yi da shi amana ce idan ka je ka yaɗa wannan magana ga wani ka ci amana ka zama cikin ha'inan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah baya son su ifsha'i sirr kiyana yaɗa surun da kuka yi da ɗan uwanka musulmi shi ma ha'inci ne ko da wani abu na rashin fahimta ya shiga tsakaninka da shi matukar akwai amanar magana wajibi ne ka kiyaye wannan amana har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza hadatha rajul bi hadithin idan wani mutum ya zo ya ma wani zance kafin ya ma maganar sun maltafata ya dan juya ya waiga to fahi amana wannan magana ta zama amana ko ya ce ma amana ce ko bai ce ma amana ba matukar ya waiga kafin ya faɗa ma magana manzon Allah ya ce wannan magana ta zama amana amana ta bakwai alwadai wa amana ajiya ta dukiya ajiya ta kaya amince ma ga gu wannan amana ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yajibul muhafaza alaiha wajibi ne mai kiyaye dukkan ajiyoyi da aka bamu ajiya ta dukiya ajiya ta gona ajiyan marayu ajiyan talakawa ajiyan marasa galihu dukkan ajiya da take gunka ta al'umma ce gaba daya ko ta ɗaiɗaiku mutane ce wannan manzon Allah ya ce amana ce sun ma'ada'a kama kanat kai kokarin bayar da wannan amana kamar yadda aka danka ma ita masaniya bayan Allah masu albarka ita amana wajiba alal insani nau'ani iba amanoni wajibai akan dan adam nau'i biyu ne huququllah ta'ala haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a kanka min salatin wa siyamin wa zakatin wa gairiha daga salloli da azumi da zakka da dukkan abin da yake ibada ce wajiba wajibi ne ka kiyaye wannan amana din amana ta biyu huququl ibad kal wada'i wa gairiha haƙoƙin bayi kamar a baka ajiya kamar a amince ma dukkan wannan amana ce kai kokarin kiyayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa addil amana ila man itamanaka wala ta kulli man khanaka kai kokarin gabatar da amana ga wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka masu ne ayyuwa masu albarka abi darda Allah ya kara mai yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun man ja'a bihin yawmal qiyamah ma imanin da kalal janna abubuwa guda biyar duk wanda ya zo da su a ranar alkiyama kuma iya da imani manzon Allah ya ce zai shiga aljanna shi yasa dukkan wata a shahada ta alfarma to a ƙarƙashinta akwai sharɗin imani kamar mutuwa a ruwa mutuwa annoba mutuwa gini ya rusowar mutum dukkan shahada ce ta alfarma amma malamai sun ce sai da imani wannan shahada take amfanuwar wanda ya ta ya Allah kai mana arzikin imani manzo Allah ke cewa duk wanda yake yi waɗannan abubuwa guda hudu matukar yana da imani zai shiga aljanna abu na farko yake cewa man hafaza ala salawatil khams duk wanda yake yi salloli guda biyar ala wudu'ihinna وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن duk wanda ya kiyaye salloli guda biyar alwala ta cika ainihin ruku'i ya cika sujjada ta cika an kiyaye lokutan sallar ya kiyaye amana guda daya wa ba azaka ala amalihi ribi nafs ya bada zakan dukiyarsa iya mai so wa kana yaqulu manzon Allah ya dai tsaya anan yace waymullah ina rantsuwa da Allah la yaf'alu zalika illa mu'min ba wanda zai aikata wannan aiki sai mai imani sannan ce wa ada al'amana sannan ko mutum ya gabatar da amana take kansa duk wanda ya kiyaye sallah da zakka kuma ya bayar da amana manzon Allah ce zai shiga aljannar Allah gobe alkiyama ya Allah ka samu a cikin waɗannan mutane a Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqatl fi sabilillah yukaffiru dhunub kulliha a kashe ka amma sanadiyar mutuwa a wajen yada addinin Allah a fagen fama iya kankare dukkan laifi aw qala yukaffiru kulli shay'in ko kuma kisa a wajen yakin ɗauka addinin Allah iya yafe dukkan laifin da wannan bawan Allah yayi sai manzo Allah ke ce illal amana amana ce kadai kashe ka a fagen fama ba zai yafe ma ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce akwai wani bawan Allah iya kokarin jihadi iya sara ana saransa sai wani bawan Allah ke ce ga wani bawan Allah sai ya kusa shahada sai manzo Allah ke cewa a'a wancan bawo Allah karshen sa wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan magana da bakin sa wannan sahabi sai yake sai aidin wannan bawon Allah ya je wani gun an sare shi sai ya kasa jurewa sai ya dau makamin sai ya karasa kansa da kansa ya kashe kansa ya mutu a matsayin wanda yayi wa kansa hanya wannan mutumin ya dawo yake giya manzo Allah wannan mutumin ga karshen sa sai yake cewa ra'aituhu fi narin fi burdatin gallaha na gan shi a wuta Allah ya nuna min shi akan ha'incin da ya akan jamfa jamfa da aka kawo a kayan ganima ba a raba ta bai ha'inci ya koye sai manzon Allah ya ce Allah ya nuna mishi a wuta ya ci amana kuma Allah madaukakin sarki ya haramta mai shahada duk da ya je ma'arika fagen yaki ya ƴan uwa mu duba mu gani shahidi yanda yake da alfarma a gun Allah yanda yake da kima amma cin amana ta hana mutum ya samu alfarma shahada fa ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya muke da cin amana a yanzu ya bayan Allah yaya amana ta yi karanci a cikin ma yanzu yaya muke tsakaninmu da amana cin amana ya yaɗe ko ina babu inda za ka je baka ji labarin cin amana ya yi kauri a wannan gun ba kuma a cikin musulmai masu sallar biyar a kullum masu azumin ramadan masu zuwa aikin hajji masu kaza masu kaza amma cin amana ya yi mana yawa har ma yanzu ana kwatantar mutum mai amana ana cewa ka je unguwa kaza ko ka je gari kaza akwai wani bawan Allah wanda ya yi kaurin suna wajen amana musulmai miliyoyi ana kore amana dangane da su domin shaidan da duniya sun riga sun kifu akan musulmai da yawa Allah ya tsare mu Allah ya mana shi kawai da imani masani ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a dukkan wanda yayi rantsuwa game da amana kuma ya ci wannan amanar falaisa minna baya cikin mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ƙara cewa za a zo da ma'abucin amana a ranar alkiyama wanda ya ci amana za a zo da shi a gaban Allah Allah zai ce ya wane an baka amana ka ci ka mayar da wannan amanar fa ya ya rabbi wa kad zahabat duniya anna ya rab wa kad zahabat duniya ya Allah ce ya zan in dawo da wannan kayan bayan duniya ta tafi sai Allah ya maimaita ma wannan wannan kalma su uku iya cewa Allah ai duniya ta tafi ya ya zan in dawo da wannan amana fa yaqul sai Allah madaukakin sarki ya ce izhabu bihi ila ummihi hawiya ku tafi da shi zuwa ga mahaifiyarsa hawiya ku je ku tsunduma shi auta domin maciya amana ne a duniya ita kuma ita ce masauka da da gun saukar maciya amana Allah ya tsare abdullahi dan umar ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa arba'un idza kun idza kun fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu idan Allah ya ma arzikin su to kada ka damu dan wani abu ya kubuce mu a duniya manzon Allah abin da ya fara faɗa hibzu amanati idan Allah ya taimake ka wajen kiyaye amana wa sidqu hadithin Allah ya ma arzikin fadar gaskiya cikin magana wa husnul khaliqa Allah ya ma arzikin kyakkyawan hali wa ifa Allah ya ma kyakkyawan kamewa duk abin da ba naka bane ba ka zama ido ka kalle shi manzon Allah ya ce Allah ya gama ma arziki kar ka daga ido ka ga wani abu da baka samu a duniya ba Huzaifa da Abu Hurairah Allah kara musu yadda suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yajma'u Allah tabaaraka ta'ala an-nas yawmal qiyamah Allah zai tara mutane gaba daya ranar alkiyama fi yaqumul mu'minuna sai mu'mine su tashi hatta tuzlafa lahumul janna har sai an kusantar musu da aljanna fa ya tuna ila adam sai musulmai masu imanin zai ga annabi adam alaihi salam sai kulu ya abana sai mumini ce ya babanmu annabi adam istaftah lana aljanna ka roki Allah a bude mana aljanna mu shiga rigimar ta kare amma mun zo mun sami gedin aljanna a rufe sai kulu wala akhrajakum min aljanna illa khati'ati abikum adam shin ba ku san abin da ya fito da ku ga aljanna bane ba ku karanta ba aini ne sanadiyar fitar ku da aljanna saboda ka faya tuna ila ibrahim alaihi salam saboda ku tafi wajen annabi ibrahim huwa kalilur rahman shine kalilur rahman faya tuna ila ibrahim alaihi salam sai masu imani mu je wajen annabi ibrahim alaihi salam sai ce lastu bi sahibi zalika ni ma ban isa ne wannan ba ban isa ba inna ma kuntu khalila min wara wara na kasance khalil ne a bayan baya akwai wanda suke gabana e imadu ila musa alladhi kallama allah taklima ku tafi zuwa ga annabi Musa domin Allah ya yi magana da annabi Musa magana fa ya atuna Musa sai ya ji a samu annabi Musa alaihi salam fa ya qul lastu bi sahibi zalika ni ma ba zan iya yi ba abin yafi karfi na izhabu ila Isa kalimatullah wa ruhi ku tafi zuwa ga annabi Isa shine kalman Allah kuma ruhin Allah madaukakin sarki fa ya qul Isa annabi Isa zai ce lastu bi sahibi zalika ni ma ban isa ba wane ne fa ya atuna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama sai a je ga annabi Muhammad tsiran Allah da amince kar tabbatuwa gare shi fe ulu ana laha ana laha wannan dama ta ce wannan matsayi na ne fe kum sai mazan Allah ya meke tsaye wayi uzanula a masa izini a lakkana mai wasu kalmomi shi ma ya ce a yanzu ban san su ba sai a gobe alkiyama azza zai lakkana mun kalmomi in dinga yabonsa ina masa kirari da su manzon Allah ya ce wa kirsilul amana a daidai lokacin za a aiko da amana warrahim da zumunci fi kuma ni jambayyar sirat yamina wa shimala ga aljanna ga ka amma ga amana a gefen sirati na dama ga zumunci a gefen sirati na hagu manzon Allah yake cewa wallahi ba wanda zai higa aljanna sai amana ta bada shaida a kansa ba wanda zai higa aljanna sai zumunci ya bada shaida a kansa haka manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ya bayin Allah mu yi kokarin ruko da amana mu yi kokarin kiyaye amana domin Allah madaukakin sarki na cewa duk maciyin amana to karshen sa wuta a gobe alkiyama mu yi kokarin mu kiyaye amana idan ka san ba za ka iya riƙon amana ba kada a baka aiki karba kada ka da amince ma abu matukar baka da iko ka kiyaye amana ka ce ba za ka iya yi ba wannan shine zaman ka lafiya wannan shine mutuncinka aba hurera rawin hadisin yake cewa wallazi nafsa aba hurera biyadi ina rantsuwa ga wanda limfashin aba hurera yake gare shi inna qara jahannam la sab'una kharifa cewa nisan jahannama kasanta zurfin ramin wutar jahannama yace wallahi ya kai shekara dubu saba'in in ji abu hurera sai da ya rantsuwa da Allah yake bayar da wannan labarin shi ma kuma ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon kiyaye amana ya Allah ka ba mu ikon kiyaye amana ya Allah duk abin da zai kawo mana game da cin amana ya Allah ka nesantar da mu da shi ya Allah Allah ka ba mu ikon kiyaye amanoni ya Allah ka ba mu ikon kiyaye amanoni ya Allah manya manya da ƙanana ƙanana ya Allah ka ba mu ikon kiyaye amana a rayuwar mu na musulmai mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اذل الاسلام والمسلمين اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعدائهم يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب العالمين ولا تولي أمورنا أشرارنا يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في بيوتنا اللهم ربنا آمنا في مدارسنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله